لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم كان متى 26 ga watan Ramadan shekara ta 1446 Hijriya wanda ya dace da 26 ga watan uku shekara ta 2025 miladiya za mu daura kan karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratul luqman wanda yau insha Allah ta'ala da taimakon sa za mu tashi akan aya ta goma sha uku fadin sa wa qala luqman li ibnihi na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم
Allah tabaraka wata'ala ya ci gaba da yi mana bayani akan wannan bawon Allah Luqmanul Hakim wanda mun tabbatar jiya shi maganganun malamai da ya fi inganci shine Luqman ba annabin Allah bane bal bawon Allah ne Allah ya bashi hikima malamai sun yi ittifaki gaba daya cewa lalle yana da hikima amma kuma ba annabi bane yana yi wa ɗansa wa'azi daga cikin wa'azin da yake waɗan zai bayyana gare mu mu gane lalle wannan bawan Allah Allah ba shi hikima Allah ya ce wa qala luqman li ibnihi yayin da luqman yake ce wa ɗansa shine an um ko kuma mishkam malamai sun yi sabani dangane da sunan yaro wa huwa ya'iduhu yana masa wa'azi ashe uba yana iya wa ɗansa wa'azi lokacin da ya ga ya kauce ko kuma yake jin tsoron kaucewarsa ko yake so ya dora shi akan hanyar daidai la tushrik billah kada kai shirka da Allah inna shirka la zulmun azim lalle shirka wato zalunci ne mai girman gaske abinda ake nufi hada Allah da wani zunubi ne babba kwarai da gaske wanda mutum yakan iya yakan sababa mutum ya fada ya shiga cikin wuta ibnu kasir ya karanta ya baniyya لا تشرك بالله بإسكان الياء بني وفتحها وفتحها حفص حفص كما يمت فتحها سورا كما بالكسر abu na farko da ya fara wa ɗansa wasiya a kai ko wa'azi a kai shine kada ya shirka da Allah Allah ya ce wa Hussein al-insani bi walidayhi hamalatu ummuhu wahanan ala wahanan to kafin mu zo kan wannan anan abin da ake nuna mana shi wannan bawan Allah Luqman al-Hakim cikin hikima da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya bashi sai ya fara dabbaka wannan hikima din ga ɗansa wanda Allah ya bashi yana so ɗansa ya gaje shi yana so ɗansa ya zama mutumin kirfi kirki sunansa Luqman ibnu Anqa ibnu Sadun kamar yadda malaman tarihi suka faɗa sunan ɗansa na gaya mana a wata riwaya an ce saran saran da sa a wani zance na imamu suhaili kamar yadda aka ambata a cikin riwaya ya ce sunansa dai saran Allah tabaraka ta'ala ya ambaci luqmanul hakim da ambato mai kyau Allah ya ce ya ba shi hikima sai gashi ana gaya mana yanayi wa ɗansa wasiya wanda wannan ɗaɗin yana son ɗan kuma ɗan yana son sa min ahabbin nasi ilaihi kuma ya yi ƙoƙari ya ga ya kubutar da wannan yaro in zai iya daga azabar Allah idan ya yi shirka da Allah kuma ya yi ƙoƙari ya ba shi afdala ma ya arifu mafi falalar abin da ya iya sani a rayuwarsa shi yasa ya masa wasiya da kada ya shirka da Allah inna shirka la zulmun azim ana nufin a'zamu zulam wato az-zulm mafi girman zalunci shine hada Allah da wani bautar wani Allah ibnu mas'ud yake cewa yayin da Allah ya saukar da allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmi ulaika lahumul amn wa hum muhtadun cikin suratul an'am wannan ya tsananta ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ji ba dadi suka ce to wane ne a cikin mu wanda bai hada imaninsa da zalunci ba manzon Allah ya ce a'a innahu laysa bizalika ala tasma ila qawli luqman ai ba haka ake nufi ba kai baka ji abin da luqman yake faɗa ba يا بني هو يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم sannan ya hada wasiyar tasa da bautar Allah tabaraka ta'ala shi shi kadai ya bauta wa Allah shi kadai sannan kuma ya bi iyayensa kamar yadda Allah ya faɗa a cikin Alƙur'ani wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا wannan ayoyi ne a cikin suratul Isra da Allah yake magana akan wajibcin mutum ya bi iyayensa ya kyautata musu ya faranta musu ya musu da'a ya musu biyayya kada ya musu tsawa kada ya musu tsaki kada ya nuna ba su yi ba kada ya kyamaci abin da suke faɗa da haka bayan lukman ya umarci ɗansa da kada ya shirka da Allah sai kuma ya umarce shi da ya bi iyaye to a nan gurin abin da ake so mutane su fahimta shine Allah da kansa ya ce inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ne babba ma'ana babu zalunci da ya fi irin na shirka menene shirka hada Allah da wani wajen bauta kana kiran Allah kana kiran wani Allah kana neman taimakon Allah kana ganin bai isa ba sai ka hada da waninsa in arziki ne kana ganin ba Allah kaɗai yake bayarwa ba idan lafiya ne kana da wanda kake zuwa ya karoke shi ya baka lafiya idan ɗaukaka ne ko mulki ko siyasa ko wani matsayi kana ganin akwai wanda zai iya maka bayan Allah ko kuma mutum ya zama yana raba kafa wani lokacin a kira Allah wani lokacin a kira wani Allah wannan shine shirka duk wanda ya shirka to dan wuta ne wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra min as-sama fa takhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq duk wanda ya shirka da Allah kamar wanda ya rikito ne daga sama can ƙarshen sama ya rikito ya faɗo kafin ya ƙaraso ƙasa iska ta kyakketa shi ta watsa shi a cikin daji ta ɗaiɗai da shi shirka ƙazanta ce shirka ita ce zunubin da in mutum ya mutu ya kuskura yana shirka da Allah bai tuba ba ya mutu wallahi ba shi ba shiga aljanna har abada kuma duk ceton da za a yi ba za a cece shi Allah ya yi alƙawari ba zai yafe wa wanda ya shirka da shi ba إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء Allah baya gafarta wanda ya mutu yana shirka da shi amma wani zunubi wanda ba shirka ba a gaban Allah a kiyama ana iya sasantawa Allah ya maka abu a kan shi amma idan ka mutu kana shirka da Allah to ya riga ya yi alkawari ai in dai an mutu ana bauta wa waninsa duk wanda ya je gabansa to ba zai yafe ba to shine akwai haɗari ƙwarai mutum ya waye gari yana shirka da Allah tsafe-tsafe tsubbace-tsubbace binnace-binnace kame-kame mu'amala da bokaye tsafi kana neman mulki sai kayi tsafi kana neman kuɗi sai kayi tsafi sai kayi binne-binne aure in kake nema sai kayi tsafi sai ka je wajen bokaye ka rusa addininka ka rusa aƙidarka ka rusa musuluncinka baka sani ba wacce ƙila saura maka sati da ya ka mutu tsautsayi ya kama ka ka zo ka faɗi ka mutu a cikin wannan yanayi wallahi aljanna sai dai kaga ana shiganta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah kiyaye mu je Allah rama me Allah ya ce ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين نعم وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير Allah ya ce wa wasaina al-insana biwalidayhi mun yi wasiya dan adam ya kula da iyayensa mutum kai mutum ne ni ma mutum ne duk cikin mu nan da wanda yake tare da mu da wanda yake ganin mu a nesa sunansa al-insan Allah ya ce mun yi wasiya kenan mun ba da umarni na dole na tilas da duk wani mutum ya kula da iyayensa ya taimaka musu ya musu da'a ya musu biyayya duk wanda Allah ya taimake shi da uwarsa da ubansa suna raye ba su mutu ba kuma bai yi musu ladabi da biyayyar da za su saka masa albarka ya samu aljanna ba ya yi asara ba karamar asara ba wanda duk bai da uwa bai da uba to wannan abun a masa jaje ne don wata ƙofa ta samun gidan aljanna ta toshe masa ta hanyar taimakon iyaye ana samun aljanna ta hanyar biyayya ga iyaye ana samun rahamar Allah ta hanyar bin iyaye ana samun buɗi a kasuwanci buɗi a mulki buɗi a rayuwa duk wanda Allah ya taimake shi yana tausayin iyayensa to shi ma Allah zai ji tausayinsa duk wanda yake taimakawa iyayensa to shi ma Allah ya yi alkawari sai ya taimaka masa a cikin bukatunsa amma duk wanda ya zama aqul ne da walidayhi mai saba wa iyaye mai cutar da iyaye to tabbas yana tattare da fushin Allah kuma gabansa bai da kyau ƙarshensa bai da kyau ko da yanzu ya yi kumfa ne fau fau fau za ka ga kumfa ta cika bokiti ka ba ta minti ɗaya minti biyu da iska ta hure ta sai ka ga ta dawo ruwa sai dauka kawai to shine hatsarin mutum ya waye gari yana saba wa iyayensa ko yana cutar da iyayensa ko iyayenka suna Allah wadare da kai Allah ya riga ya gaya maka bayan tauhidi ya maka wasiya ka kula fa da iyayenka iyayen nan da uwa ne da uba Allah ya fara magana akan uwa saboda muhimmancinta حملته أمه وهنا على وهن Abdullahi dan Abbas yace shiddatan ba'da shidda uwarsa ta dauke shi tsanani bayan tsanani Imam Dhahak yace da'afan ala da'af rauni kan rauni duk mace idan ta dauki ciki tana cikin wahala ba ta da sauki kan wannan wahala sai ranar da aka ce ta haihu kar ka je ka ga yadda mace take haihuwa ba daɗin gani wahalar ta isa kamar ranta zai fita haka aka zo aka haife ka amma yau ka waye gari sakayyar da za ka yi wa iyayenka shine ka musu ruwa ko ka cutar da su ko ka ƙi taimakonsu ko ka zage su ko ma Allah kiyaye wai ka ɗaga makami a kan iyayenka wannan ba ƙaramin asara ba ne don haka iyaye uwa ta wahala za Allah ya faɗa a cikin hadisi kamar yadda ya zo a riwaya wani ya tambaye shi man a haƙƙun nasi bi husni sahabati wane ne ya fi cancanta in kyautata zamantakewa da shi waye ya fi cancanta a kyauta zamantakewa da shi aka ce da shi ummuk mahaifiyarka ya ce sai kuma wa annabi ya ce na ce mahaifiyarka ya daɗa cewa sai wa manzo Allah ya ce na ce sai mahaifiyarka ya ce sai wa sai ce sannan babanka sai da aka kira uwa sau uku kafin a kira uba dan a nuna maka hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin شدة بعد شدة ضعفا على ضعف إمام مجاهد يشي مشقة على مشقة أنشي كم أنشي زجاج يشي إدمتي تدوكي تكي توالى عليها الضعف والمشقة zarar mace ta dauki juna biyu to abin da yake biyo bayan ta shine rauni da kunci wahalar rayuwa saboda dan wannan ciki da take dauke da shi ana ce da ciki alhamdu ana ce da shi za'af talq ma za'af ne alwat ma za'af ne daga daukan ciki rauni idan ya zama gudan jini rauni yana digon mani rauni ya same ta tai ta tofe tofe tai ta kwanciya tana birgima ka kasa gane me yake damun mace idan dan ya zama gudan tsoka shi ma dai raunin dai yana binta lokacin haihuwa shi ma dai rauni wa fisaluhu fi amaini fisaluhu fitamuhu yayi dan sai an yi shekara biyu kana ta tsotsan nonon mahaifiyarka ka cije ta baka san sau ka cije ta ba uwa kenan mai haƙuri tana ba shi nono ya sha ya sha ya sha ya sha ya ciza ta yi wayyo Allah ya cije ni ita kaɗai fa sai kuma ta juya ta ba shi ɗaya ya ci gaba da yi musamman yaro idan ya fara haƙori inda yake fara darjewa ya ciji abin da ya ga dama shine nonon uwarsa kuma duk inda wato zafi yake bai kai cizon da yaro zai wa uwa a nonanta ba to haka iya fa suke taiwa iyaye amma duka sai su zo su manta su cutar da iyayensu daga baya Allah ya ce wa fisalu fi amai ana yaye da shekara biyu wannan yana nuna mana shine shekarun da shari'a ta ce a yaye da sun samu liman arada an yutimma rida'a wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra da ɗaukan ciki da yayi shi wata talatin da haka nan malamai suka yi istinbat ya kalli muddatul hamd mafi karancin watannin da za a yadda mace ta zo da miji da ciki a karbi cikin shine wata shida tunda Allah ce wa hamlu wa fisalun salasuna shahra mace fa sai ta yi wata talatin tana fama da ɗanta wata talatin akan abu ɗaya kuma abun mamaki wannan ɗaya zo ya waye gari sakamakonsa shi ne sa iyayensa kuka yasa malamai suka ce duk ɗan da ya sa iyayensa kuka ba zai taɓa yin albarka ba to kuma kana da daman ka tuba kana da daman ka nemi afuwarsu duk inda babanka ya kai da mummunan hali kai haƙuri da shi duk inda ya kai da ƙasawa da ƙi ƙasa yi haƙuri da shi duk inda mahaifiyarka ta kai da rashin ganewa yi haƙuri da ita ƙofar aljannarka tana bakin ƙafarta duk inda iyayenka suka kai da bani bani kullum su ce bani yi haƙuri ba su ai da sun baka a lokacin da kake da rauni sun baka a lokacin da kake da rauni ba wai yanzu sai da kuma ka samu ƙarfi kuma ka guje su ba wani ya kwashe dukiyar ɗansa ɗan ya kai shi ƙara yace abin da yake faruwa shine lokacin da shi yake da rauni ni nake da ƙarfi na bashi na taimake shi amma yau ni ne nake da rauni shi yake da ƙarfi ni kuma ya hana ni kun gane lissafin lokacin da kake da rauni kana jariri kana cikin cikin mahaifiyarka babanka da mamanka sun baka to kuma idan aka haife ka ka girma ka zama wani to su kuma sai rauni ya same su hawan jini ciwon suga ciwon kafa ciwon zuciya ciwon hanta ciwon koda alhaji baya iya tafiya yau kwanansa kaza a kwance ritaya daga aiki larurorin goma da ɗari shikenan ya daina zuwa gona ya daina zuwa aiki ya daina zuwa sana'a rauni ya zo masa a lokacin kai kuma ƙarfi ya zo maka yanzu akwai hankali a ciki lokacin da kai kake cikin rauni ya ɗauki abin da yake mai tsada gare shi ya mallaka maka ya taimaka maka kai kuma yanzu ka yi ƙarfi iyayenka suna cikin rauni uwarka ba ta iya zuwa kasuwa uwarka ba ta iya yin ɗan wake ta sayar ta sayar uwarka ba ta iya duk wani abu za su samu kuɗi ciwo ya ishe ta tsufa ya kama ta gajiya da ciwuka da rashin lafiya ya ishe ta ya addabe ta kai kuma kana da lafiya kana da ƙarfi ba inda ba za ka je ba shikenan sai ka bari sai ta daga hannu ta roƙe ka ta ce ka bata wallahi wasu ba sa yi wa kansu adalci ku bari kada shi zai ya cutar da ku ku taimaki iyayenku an yi ittifaqi duk wanda ya taimaki iyayensa suka sa masa albarka to baya tabewa kuma iyayen nan ko arna ne ko kafirai ne dole sai ka taimaka musu ba wani magana suna sallah ko ba sa sallah da haka ku bi iyayenku ku taimaka musu Allah ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ka karanta na ma'ana وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليّ ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون
wa in jahadaka idan iyayenka suka nuna kwaɗayin ko suka nuna sha'awar ala an tushrika bi kai shirka da ni abinda ake nufi da anan wato idan suka tsananta maka shaddada alaika cewa lalle sai ka yi shirka da ni in ji Allah sun sun sa kai shirka da ni ni kuma na ce kada kai shirka da ni yau ga haƙƙi biyu ya haɗu ga haƙƙin Allah ya ce kar a yi shirka iyaye kuma sun ce sai an yi shirka to yanzu an samu cin karo na haƙƙoƙi guda biyu da na Allah da kuma abin da iyaye suke so amma iyaye suna son sabo ne ma laysa laka bihi ilmun abinda baka da ilimi akai kai shirka da ni akan abinda baka da ilimi wala tuti'huma to kada ka musu da'a wannan shine abu na farko da Allah ya yi bayani a cikin alkur'ani cewa ɗa ya halarci saba wa iyaye lokacin da uba ya ce ka je kai shirka da Allah lokacin da uwa ta ce sai ta ɗauke ka ta kai ki gidan boka an maka hayaƙi an maka tsafi an maka kaza neman albarka neman tsari neman dukiya neman dawwama a kujerar mulki kuma ka tabbatar wannan abu idan ka je kai shirka ne da Allah wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun to fala tuqihuma kada kai musu da'a kenan iyayen suna da iyaka iyaye kuma kuma ya kamata ku gane kuna da iyaka ba komai ne uba ko uwa za su ce wa ɗansu dole ya yi ba kada ku shiga gonar Allah idan kuka shiga gonar Allah Allah ya ce kada a yi muku da'a Allah baya so a yi shirka da shi saboda ya ce inda shirka la zulmun azim amma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa ka zauna da su a duniya da ainihin wato bil ma'ruf bil birri was silati wal ishrati al jamilati ta hanyar musu da'a da sada zumunci da kuma kyakkyawan zamantakewa wattabi sabila man anaba ilai ka bi hanyar wato wanda ya koma gare ni ai dina man aqbala ila ta'ati addini wanda ya fuskanto yana min da'a shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wata riwayar wattabi sabila man anaba ilai ibn abbas yace ana nufin kabi abubakar kaga wannan yana nuna yan shi'a ba su yi wattabi sabila man anaba ilayya ba dan ibn abbas yace ma'anar ayar su ne dai aka sauka da alqur'ani annabi ya fassara musu yace wattabi sabila man anaba ilayya ata yace ya rawaito daga malamin sa ibn abbas ana nufin abi abubakar lokacin da yau musulunta sayyidina usman ya zo masa da dalha sun zo masa da sadu ibn abi waqasin da abdurrahman ibn awf lokacin da abubakar ya musulunta waɗannan mutanen gabaki ɗin su asharatul mubashirin ne bin jannah suka ce kad saddaqta hadha ar-rajul wa amanta bi yanzu kai abubakar ka gaskata wannan mutumin kuma ka yi imani da shi ka duba wannan mutane fa bayan Allah manya manya Usman ibn Affan Talha ibn Ubaidullah Zubair bin al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman ibn Auf. Waɗannan sune ‘yan aljannan ashara, Sa'adun Sa'idun, wa ibn Auf wa Talhatun wa Amir Fikri wa Zubair al-Mumaddahu. Bayan Abubakar da Umar, sai Usmanu sai Aliyu, sai Sa'adun Sa'idun wa ibn Auf wa Talhatun wa Amir Fikri wa Zubair al-Mumaddahu. Abubakar ya riga su musulunta. Suka zo suka samu Abubakar kai yanzu ka yi imani da wannan mutumin kuma ka ma yarda da shi yace kwarai kuwa yace ho sadiq abubakar yace kwarai mai gaskiya ne muhammadu yace ku yi imani da shi ku yarda da shi tunda ku gana yarda da shi kawai yace kai ku tashi ku zo mu je kai ku a musulunta da ku wallahi abubakar shi ya ɗebi waɗannan mutane usman bin affan a hannun abubakar ya musulunta dalha ibn ubaidullah a hannun abubakar ya musulunta zubair bin al-awwam a hannun abubakar ya musulunta sa'ad bin abi waqqas a hannun abubakar ya musulunta abdurrahman ibn auf a hannun abubakar ya musulunta baki daya rabin mutane goma da Allah ya wa albishir da gidan aljanna a hannun abubakar suka musulunta wai yanzu wannan bawan Allah wai sai dan shi'a ya zo ya ce maka wai kafiri ne to in dai abubakar ya zama mutum banza kai kuma sai ka zama mai ya za a yi abubakar ya zama mutum banza kai kuma ka zama da kirki da haka mutane ku riƙe aƙida ku ku yi taka tsantsan da zagin sahabbai wulaƙanta sahabbai tozartar da sahabbai ku yi ilimi ku yi karatu babban abin da shi a suke wa mutane illa rashin ilimi in suka samu jahilai wanda ba su yi karatu ba suna loda su akan bata da dalal da haka abubakar mutumin kirki ne dan kuwa rabin waɗanda suka yan aljanna ma duk shi ya musulunta da su yace ku zo mu je ya kai su gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma su ne lahum sabiqa fil islam su ne farko farkon musulunta malamai suka ce aslamu bi irshadi abi bakri sun musulunta ne ta hanyar shawara da ainihin wato shiryarwar sayyidina abubakar wannan zance yana nan a cikin sira ta ibnu hisham da sauran littattafai Allah ya musu rahama malamai sun kawo wattabi sabila man anaba ilai ka bi hanyar wanda ya karkata zuwa gare ni ya koma gare ni haka aka fassara aka ce abubakar ne summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun sannan gare ni makoma ku take kuma zan ba ku labari dangane da abinda kuka kasance kuna aikatawa da haka waɗannan ayoyi suna nuna mana cewa lallai waɗannan bayan Allah sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna da wata sabiƙa suna da wani matsayi da wani ɗaukaka ta musamman a wajen Allah to haka kuma ya kamata a basu wannan matsayi a wajen al'umma gabaki ɗaya da haka wannan ita ce a iya ɗan saƙon da za mu iya isarwa saboda muna da baƙi da yawa kuma da jawabai da za a gabatar na rufe wannan tafsiri a wannan rana mai albarka insha Allah tabaraka wa ta'ala bari mu dasa aya anan Allah ran masu ka ja aya ka tsaya daram daƙam ka sa mana alama ina muka tsaya in Allah ya sa muna da rai da lafiya to shi kenan sai mu dora in kuma ba ma nan sai wasu su dora ko kuma wani uzuri ya gindaya sai wani ya zo ya dora insha Allah Allah ya muku albarka Allah ya sa ku dace Allah ya sa mu dace Allah ya biya bukatu zan mika abun magana ni ma yau saurare ni dangane da ainihin abubuwan da za su gudana insha Allah ta'ala ina fatan dan uwa yana kusa ya matso a fara fafatawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh